أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu saurinmu na kusa da na nesa ina muku sallama haɗin ta addinin musulunci da ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin ibnu ashir na al'imam abdulwahid bin ashir al-maliki wanda wannan shine halkan mata goma sha hudu kuma za mu tashi a farkon kitabu siyami wato babin da zai mana magana akan azumi shine malam yake cewa kitabu siyami littafi kenan na azumi siyamu shahar ramadana wajaba fi rajabin sha'bana saumun nudiba ka tis'i hajjatin wa ahar al-akhiru kazal muharramu wa ahar al-ashiru yace siyamu shahar ramadana azumin watan ramadana wajaba ya wajaba fi rajabin nudiba saumun an soyin azumi fi rajabin a cikin dukkan watan rajab sha'aban da kuma dukkan watan sha'aban ma'ana dukkanin kowane daga cikin su tun farko ne haka shine kenan yace ka tis'i hajjatin hakanan kamar yin azumin kwana tara na farkon watan zulhajji wa ahral akhiru balle ma na ƙarshe wato shine a tara ga watan na zulhajji din a ranar alfa kenan ba sai ce kazal muharramu hakanan azumin dukkan watan muharram wa ahral ashiru balle ma goma gare shi wato shine goma ga watan zulhajji al-muharram kenan azumin ashura kenan a nan abinda malai yake gwada mana yace siyamu shahar ramadan ya faɗa mana hukuncin ne na shi azumin watan ramadana matsayin shi to shine sai yace siyamu shahar ramadana azumin watan ramadana wajaba ya wajaba ma'ana wajibi ne dole sai kowa yayi saboda haka duk kudinka duk mulkinka da duk nuna isarka to baka isa ka ce zaka ba wani kudi yayi maka azumi ba kuma kana lafiya lau ka ci kai ba za ka yi ba sai kayi da kanka saboda haka to shine yake cewa wajibi ne farlan shi yasa malamai suke cewa hikimar ma da farlan ta azumi din ai domin don su kansu masu kuɗi waɗanda ba su san wahala ba ta rashin abinci na yunwa ba su ji irin abin da talakawa suke ji domin shi talaka kullun ne yake jin haka nan saboda ba ya da abin da zai ci kullun sai ya ji ya nema kamin ya samu ne sai ya sha wahala ya sha yunwa to shi ko mai kuɗi bai san da wannan ba don ya fi karfin abinci shi to saboda haka sai Allah ya farlanta shi ma sai yayi azumi dan ya ji abin da su talakawa su kullun suka ji haka nan shi ko gashi ma yanzu na wata ɗaya ne kawai to su talakawan kullun haka suke din to kaga shi zai sa waɗanda suke da masu aztuwa sai su kalli hakan sai su rika tausayawa ga su talakawa din suna taimaka musu to shine yace sai ya mushahar ramadana azumin watan ramadana wajaba ya wajaba sannan yace nudiba saumun an soyan azumi fi rajabin a cikin dukkan watan rajab sha'abana da dukkan watan sha'aban mana an so watan rajab gaba ɗaya ne mutum ya azumce shi tun daga farko har ƙarshe ne in zai iya in ma mutum ba zai iya ba kuma yana iya yin abin da zai iya a cikin ba dole sai gaba ɗaya gaba ɗaya ba tun da ba na farilla bane shi haka nan watan sha'aban shi ma idan mutum yana iya ya yi kokari ya azumce shi tun daga farko ne shi ma har ƙarshe yayi in kuma mutum ba zai iya haɗa sun gaba ɗaya ba kuma yana iya yayi bakin abin da ya ka iyawa to shine kaga watan rajab shine hausawa suke cewa watan azumin tsafi ta saboda haka ana yin azumin shi gaba daya sha'aban kuma shine watan da hausawa suke ce ma watan shan ruwan tsofaffi ta saboda haka dai waɗannan watannin ana son a yi azumi gare su mustahabbi ne amma ba dole ba sai ya ce ka tisi hajjatin haka nan kamar azumin kwanaki tara na farkon zulhajji wato watan zulhajji wanda ake aikin hajji a cikinsa tun daga ɗaya gare shi har zuwa tara ga wata to waɗannan kwanakin ana son yin azuminsu waɗannan kwanakin guda tara ɗin sai ce wa ahar al'akhiru balle ma na ƙarshen ma'ana wai tara ga wata ɗin to shi tara ga wata ɗin ranar tara ga wata ranar alfa kenan to ainihin watan sunan mustahabbancin ya fi ƙarfi an watan ya fi ƙarfi shi tara ga watan zulhajji ɗin ranar alfa kenan da ake tsayuwar alfa to mutane yana da kyau waɗanda suke gida sai a ɗauki azumi a ranar ana gobe sallah babba kenan to shine ka tasi hajjatin kenan wa akhar al-akhir sai ce kazal muharramu haka na azumin dukkan watan al-muharram wato watan al-muharram gaba ɗaya shi ma tun daga farko ne har ƙarshe ne mutum yana iya yin azumin nashi shi ma ya azumce shi ana son haka sai ce wa akhar al-ashiru yace ballai ma na goma gare shi wato shine azumin goma ga watan al-muharram kenan shine ake ce ma azumin ashura to shi ma yana da kyau ko an sani akwai wanda ake cewa tasu'a ko shine azumin tara ga watan na al-muharram din akwai kuma ashura shine shi kuma watan goma ga watan na al-muharram din to ana son a yi shi to sannan sai malai ci gaba da cewa wa yathbutu ash-shahru bi ru'yati hilal aw bi 30 qabailan fi kamal yace wa yathbutu ash-shahru wata yana tabbata ne wata yana tabbata bi ru'yatil hilal da ganin jinjirin wata din aw bi 30 ko kuma da kwana 30 fi kamal a cikin cika ga watan na sha'aban qubayla gabanin fitar watan na shi ramadan din wato ma'ana shine wa yathbutu shahru watan ramadan yana tabbata ne bi ru'yatil hilal da ganin jinjirin wata alhilal shine watan wanda ya fita yana karami kenan a lokacin da ya fita yana jinjiri to shine ake cewa alhilalu to don haka wannan watan azumi din yana tabbata din ne da ganin wannan jinjirin wata din wanda mun karanta shi ina jin a cikin ashimawi ne ko cewa mutum idan yana wajaba ne da ganin na farko dai shi a samu adilai guda biyu mutum biyu adilai su ga wata in aka samu mutum biyu adilai sun ga wata to shikenan daga na azumi ya wajaba ga dukkan musulmi gaba ɗaya duk wanda ya ji labarin sun gani din to wajibi ne gare ya ɗauki azumi in kuma ba a samu adilai guda biyu ba sai an ga ce aw jama'atun mustafidatun ko a samu jama'a da sun haga wata kuma jama'an masu yawa waɗanda bai yiwa a ce duk ƙarya ce suka yi duk su taro gaba ɗaya ce duk ƙarya ce suka yi to ɗaya daga cikin haka din ko dai kai kaga wata din da kanka ko kuma a'a aka samu adilai mutum biyu waɗanda sun kaga wata din to dole ka ɗauki azumi wajibi ne ko kuma ba a samu adalan guda biyu amma sai aka samu mutane da yawa waɗanda bai yiwuwa a ci a yi taruwa ne sun kai sun kai karya sannan duk in ba a samu wannan ba sai kuma in wata na sha'aban din ya cika talatin daidai to da zaran watan sha'aban ya yi talatin to ko ba a ga watan ba za a ɗauki azumi ne kawai to wannan shi ne saboda wata baya da za a yi watan mu na musulunci baya wuce kwana talatin ishirin da tara ne ko kuma kwana talatin haka yake yi to shine wato yana tabbata bi ru'yatul hilal da ganin jinjirin wata aw bi 30 fi kamal ko da kwana 30 a cikin cika ga watan sha'ban qubaila gabanin watan fitar shi watan na ramadan din wato ya zama watan sha'ban ya kwana 30 to in ya kwana 30 ko da ba a ga jinjirin wata din ba to za a dauki azumi ne haka nan shi ma in za a aji azumin idan watan ramadan ya kwana 20 in an ga wata in kai ka ga wata shikenan in ma ba ka gani ba an samu adalai guda biyu sun gani shikenan sai ka aji azumi ka yi sallah in kuma aka ba a samu adalai din ba sai aka samu jama'a masu yawa waɗanda suka gani shi ma sai ya aji azumi din ba dole sai ka gani kai da kanka ba sannan duk in ba a samu waɗannan din ba gaba ɗaya kai baka gani ba ko baka samu adalai guda biyu da suka gani ba baka ji labarin su ba kenan ko kuma watan baka samu jama'a mustafidai din ba masu yawa ba to shine idan sai a cika azumi 30 kenan daga nan shikenan sai a aji azumi din wannan shine abin da malaki sai gwada mana sai ya ce fardu siyami niyyatun bilailihi wa tarku wada'in shurbihi wa aklihi wal qa'ima isa li shay'in lil mi'ad min uznin aw aynin aw anfin qad warad yace fardu siyami farilla azumi niyyatun niyya bilailihi ga daren shi azumin watar ku waɗayen da barin sa takin mace ma'ana saduwa da mace kenan shine watar ku waɗayen da barin saduwa da mace shurbihi da barin shan abin shan shi wa akalihi da barin cin abincin shi cin abincin shi wal qai'i da barin yin amai da gangan ma isa da shay'in tare da barin sadar da wani abu lil mi'ada zuwa ga uwar hanzan ya shi min uzunin ta kunne aw ainin ko ijiya aw amfin ko hanci kadwara da wanda wanda ya gangaro shi abun wannan abin ya zama ya faru ne waqat fajrihi ila al-ghurub wal aql fi awwalihi shart al-wujub wato ya zama mutum kada ya waɗanga abubuwa din waqat al fajrihi tun daga lokacin hudu al-fajrin shi ila al-ghurub har zuwa faduwar rana wato abin da yake magana waɗannan baituka yace fardu siyami abin da afarilla ta azumi na farko niyatun niyya bilailihi kuma da daddaren shi azumin niyya farilla ce idan mutum ya dauki azumin ba tare da yayi niyya ba to azumin shi bai yi ba kuma kamar yadda muka sa faɗa ita niyya din nan watan ba dole sai furtawa ga baki ba in ka furta ga bakin ba laifi kai ba amma ko da baka fita ga baki ba matukar da zuciyarka ta kudurce zaka yi wannan azumi din ne to shikenan wannan azumi naka yayi to niyya kenan amma kuma yace bilalihi ya zama da daddare ma'ana ya zama sadda kai ita niyya din nan alfijir bai hito ba amma yanzu da mutum zai kwanta bacci shi bai ga wata ba kuma bai ji labarin an ga watan ba sai kwanta bacci ya doke shi har sai da alfijir ya ya tashi ya sai da alfijir ya hudu sannan sai ya farga ko da ya tashi sai ya ji an ce an ga wata din to anan ba zai ce shi kenan shi yanzu ai da ma ko can bai riga ci abinci ba sai ya dore da azumin shi ba a'a in ya dore da wannan azumi nashi da niyyar yin azumin to bai yi ba saboda bai yi niyya tun kamin hudu alfijir ba an fahimta saboda haka a sai dai kama baki ne zaye ba zai ci abinci ba inda ya ji labarin an gwata din zai kama bakin shi saboda alfarmar watan na ramadana din amma idan sallah ta wuce sai ya ranka azumi kwaya daya shikenan in kuwa ci abincin da gangan to ka fara shi zaye sai yayi kafara kamar yadda can gaba zai muna magana ita kafara din to wannan kenan niyya da daddar kenan to a tabbatar da dai mutum yayi niyya din ne ko ka yi sahur ko baka yi sahur ba in dai ka yi niyyar kamin alfijir ya hudu to yayi kuma ba a yin niyya din a cikin kokanto ba kamar yanzu kai baka ga wata din ba kuma baka ji labarin an ga watan na Ramadana ba shikenan sai kawai ka ce to yanzu dai kai dai bari ka kwanta da niyya in an ga watan ka tashi da azumi in ba kuma ba gani ba shikenan sai ka ci abinci to ai tun da niyyar taka ta kokanto ce da shakku ne ba riga an ka tabbatar da ganin watan ba har yanzu wannan azumin bai yi ba shi ma dole ba ta tabbata ita wannan niyyar din sai an tabbatar da an ga wata din dimun dimun ya fita to sannan mutum sai niyyar yin azumi din kamin hudu alfijir din to shine a niyya din da daddare sai ya ce bayan wannan kuma watar ku waɗayan da barin saduwa da mace shurbihi da barin shan abin sha wa akalihi da barin cin abincin shi walƙa'i da barin yin amai da gangan ma isa li shay'in tare da kuma barin sadar da wani abu lil mi'ada zuwa ga uwar hanzanya wanda shi wannan abin nan wanda ka sadar da shi zuwa ga uwar hanzanya kad warat ya haƙiƙa ya gangaro ne min uzunin daga kunne aw ainin ko ijiya aw amfin ko hanci ya zama kuma wannan abun ya shiga cikin cikin naka ko kuma waɗancan abubuwan da an kai ambata ne dukan shine yace to ka tabbatar duk baka yi su ba waƙata ɗulu'i fajirhi a lokacin hudo alfijirin shi ilal gurub har zuwa faduwar rana saboda haka waɗanga abubuwan da ya zano ma gaba ɗai tun daga ita watan niyya ɗin barin saduwa da mace barin cin abinci barin shan abin sha barin yin amai da gangan barin cin wani abu wanda ya sadu ko ta kunne ne ko ta hanci ne ma'anar abin da yake nufi ta kunne shine wato kamar ruwa sun ka shiga ta kunninka sun ka wuce har can cikin makogarinka sun ka wuce ga wahan zanyanka azuminka ya lalace ko ta ijiya ne mutum ya sa wani abu kamar kwalli ko wani abu mai kama da haka sun ka shiga shi ma shi ma azumin nashi ya kare ko ta hanci ne abun ya shiga amma banda irin wanda yan kuje ne ya wuce cikin hancin nashi ba da gangan ba to ko da ya wuce ya ta tafiya ya haɗe shi wancan ba komi azumin shi yayi an ce nama ne kawai Allah ce da shi shikenan azumin shi bai da matsala yayi to wannan shine ya karfin to barin waɗanga abubuwan gaba ɗayan su waqatul ilfajr a lokacin hudu alfijir tun daga nan ilar gurbi har zuwa faɗuwar rana wannan tsakanin amma da zarar aka ce rana ta faɗi shikenan duk waɗanda abubuwan gaba ɗaya halatta maka shikenan kana iya saduwa da iyalinka kana iya cin abinci da shan abin sha da da duk abin da zaka yi dai yayi sannan shi amai din amma sai in na da gangan ne idan ya zama mutum ba da gangan ne shi kuma ya amai din ba kamar rashin lafiya ce sai amai ya zo mashi ba da gangan ba to shi wannan azumin shi yana nan ba da wata matsala saboda haka sai ya ci gaba da azumi ne in dai ba ya tabbatar da ya haɗe wani abu cikin amai ɗin ba in dai dimun duk abin da ya fito na aman ya zubar da shi ya to azumin shi yana nan amma in kama ya haɗa wani abu na aman da ya yi to ko da wannan amai ɗin ba da gangan ne ya shi ba to azumin shi akari in dai zan ya haɗa wani abu daga cikin amai ɗin to wannan shi ne sannan sai ya ci gaba da cewa wal aqalu hakanan watan ya ce wal aqalu hankali sharɗul wujub sharaɗi ne na wajabci fi awwalihi a farkon shi ma'ana wai sada zaka yi niyyar azumi tun farkon daddardin kamin hudu alfijiri to sharaɗin ta ya zama mutum na da hankali idan ya zama mutum bai da hankali ne ko da yawa ne kamar a ce kila mutum ne wanda bugun hauka na dan tabi ne yana bugu ne haka to sai abin ya faru gare shi kamin kuma gashi azumin farko ne to to shikenan to sai ya zama gashi mutum ya sai da kura ya tashi cikin haukan nashi ya ne wannan azumi ne dauka yi to wannan azumin bai inganta ba saboda mi saboda baya da hankali yayi wannan niyya din an fahimta to wannan shine kuma kamar yadda aka sani dama ita niyya daya ta ishi duk azumin gaba daya kamar ya zama kai ne ka ta farko ta ɗaya ga wata na farko din da za a dauka har dauka azumi ne to tun daga nan har watan ya kare ko da kullum ba sai ka sake wata sabuwar niyya ba tun da ka riga dai ka yi niyya ta yin azumin nan gaba daya to shikenan to azumin ka duk yayi gaba ɗaya ba sai ka tana sabon niyya kullun kullun ba to shine yace wal aqalu hankali sharadul wujub sharadi na wajabci fi awwalihi a farkon shi azumin da hakan ga hankali dole sai mutum da hankali sannan azumi kuma ya wajaba gare shi ma wakaci kaga shi azumi bai wajaba gare shi ba sai yace wal yaqdi faqiduhu wal haidu mana sauman wa taqdil farda in bihi in bihi tafa'a yace wal yaqdi faqiduhu marashin hankali ya ranka azumin wal haidu mana da haida da ta hana sauman azumi sannan wata kalil farda tana ranka azumin farilla in irtafa'a idan wajabcin azumi idan ta dauki wajabcin azumi ko kuma in irtafa'a idan wajabcin azumi ya dauki ya dauki bihi ta dalilin ita haida din ma'ana shine wal yaqalu faqiduhu marashin hankali ya ranka azumin da ya kuce mashi mutum ne wanda yake kawai sai bugun hankali ya buge shi to tun da kaga azumin nashi bai yi ba to in azumi ya wuce zai ranka wannan azumi din wanda bai samu ba kuma haka shi ma ake cewa watan ko da mutum haukan nashi dorewa ya ci gaba amma sai daga baya sai ya samu sauki ya warke to sai ya ranka azumin da shekarun da ya can baya waɗanda bai samu damar azumi ba saboda yana cikin wannan hauka din to zai ranka su ma to shine wal yaqad faqiduhu marashin hankali ya ranka azumin da ya kuce mashi wal haidu mana da haida yace wal haidu haida mana sauman ta hana azumi ita ma saboda haka ita ma ta hana azumi amma wata qalil farda ita mai haida din tana ranka azumin farilla in irtafa'a idan wajabci ne ya dauke bihi da shi wannan jinin haida din ma'ana tana cikin jinin haida sai kawai tana cikin azumi na ramadana sai ga jinin haida ya zo mata to shikenan sai ta aji shi wannan azumi din amma idan azumin ya wuce za ta lissafa ta gani kwana nawa ne jinin ya zo mata to duk adadin kwanakin da yana zo mata to sai ta ranka azumi na waɗannan kwanuka na jinin haida din da ta yi to shine ma'anar wata qadil farz tana ranka azumin farilla in irtafa'a idan wajabcin ya dauke bihi da shi jinin haida din wa yakrahu lamsu wa fikrun salima da'aban min al-mazi wa illa haruma yace wa yakrahu lamsu an an ki wato shine an karhanta shafar mace wa fikrun da tunanin mace salima waɗanda sun ka kubuta minal mazi daga fitar mazi da aban bisa ga dawwami wa illa in ko ba haka ba harumatu ya haramta ma'ana shine abin da yake magana an karanta mutum ya yi wasa da mace ta hanyar shafar mace ko kuma tunanin mace din inda yake makaruhi din shine amma salima idan sun ga kubuta minal mazi daga fitar mazi da aban bisa ga dawwami wanda shi ya tabbatar da don ya yi shafi wannan mata din ko ya tunaninta ba yadda za a yi mazi ya fita gare shi to makaruhi ne in ya tabbatar da maziyin ba zai fita ba sai ya ce wa illa in ko bai tabbatar ba haro ma to ya haramta wai ma'ana in bai tabbatar da cewa ba yadda za a yi maziyi fito gare shi ba to haramun ne in ya tabbatar da lalle komai na iya faruwa maziyin na iya fitowa gare shi kuma ya taya ya shafi to shine in hakan ta faru to haramun ne ga ya yi wasa da mace in ba ya da yakinin rashin fitar maziyi din abin da yasa ya ce kuma da aban adawame wato ya zama sadda ka yi wasa da macin ko ka shafe ta din tun daga nan kuma kora ka bar tunan nata misali ya zama a wannan lokacin maziyin ba zai fita gari ka ba kuma bayan ma ka gama wasar da ita kuma ka tabbatar da cewa lalle lalle maziyin nan ba zai zo ba to sannan ne a yake makaruhi din an fahimta saboda haka idan mutum ya tabbatar da kenan maziyin ba zai fito mashin ba to ya zama makaruhi in kuma ya tabbatar da cewa bai fito mai din ba to haramun ne sannan ce wa karhu zauka ka ƙidirin wa hazar galibu ƙai'in wa zubabin mugtafar ya ce wa karhu malamai sun ƙi zauka ɗanɗanon gishiri ka ƙidirin kamar tukunya wa hazar da surutu marar amfani galibu ƙai'in sannan ya ce marinjayen shi kuma galibu ƙai'in marinjayen amai wa zubabin da ƙuda mugtafar an gafarta shi wato ma'ana shine wa karhu malamai sun karhanta zauka ɗanɗano kamar misali mutum ya dafa abinci sai ya lasa ya ji a 'yan gishiri ya isa an fahimta to idan mutum ya yi wannan lasawa ɗin kuma iya zama in yan lasa ɗin zai zubar to nan ne yake makaruhi ɗin amma in yan lasa in ba zuba zai ba kaga haramun ne shi wannan kai tsaye saboda haka in ya zama in yan lasa zai jiya ne yana so ya jiya ne kawai ga bakin harshen nashi kurum idan yan lasa ya ji harshen nashi ya jiya gishirin ya isa zai zubar to ya aikata makaruhi ne yawwa amma in ba zubawa zai ba kuma ya aikata haramun kuma azumin shi ya lalace in ya zama da gangan har da kafara sai yayi to shine wa karihu sun ki zauka dandanon gishiri ka kedirin kamar tukunya wato shine wai abincin da kana dahuwa a cikin tukunya sai kan lasa ka ji an gishiri ya isa shine ka kedirin kamar tukunya wa hadar da, da surutai mara amfani wato shine ka zauna ka aniya surutu wanda ba su dace ba amma in kamar ya zama karantarwa ne kake yi misali kamar karatu ne kake kaga wannan zaka ta magana ne to wannan babu komai tunda abin da ake mai kyau ne amma dai haka kai mutum ya zauna ya ta surutu marar amfani to shi ma makaruhi ne sannan sai ya ce bayan wannan galibu qai'in marin jayin amai wazu babin da kuda mugu tafar abin gafartawa ne wato shine kuji ne yazo kawai sai ya shiga ta hancin ka surbi ya shiga kuma shikenan sai ya ta tafiya bai hito ba kai kai bai hito ba ya wuce shikenan ka hade shi ba komai azumin ka yana nan ba matsala saboda haka Allah ne ya ce da kai nama kurum kyauta sannan wasu babin da kuma shi ne galibu ƙayin ana galibu ƙayin da kuma rinjayen amai wato shi ne kawon mutum yana cikin azumi sai amai yin rinjaye shi ba da gangan ba to inda ya tabbatar da bai haɗi komi na amai ɗin ba to azumin shi yana nan ba matsala sannan shi ne magutafar abin gafartawa ne sai ce gubaru sani'in gubaru sani'in ɗurƙin wasiwak ya bisin isbahu janabatin kazak ya ce gubaru sani'in ƙurar mai aiki wa ɗuruƙin da ƙurar hanya, wasiwak da asawaki ya bisin busasshe, isbahu janabatin wayuwar gari da janaba, kaza hakanan su ma abin gafartawa ne. Gwai na shi ne kamar ƙura ta mai aiki, kamar ƙila irin mai awon siminti ne haka an fahimta ko mai niƙa ne injini ƙura da take tashi na gari da sauransu, to wannan ƙurar to shi wannan ba komai bai kare mashi azumi ba. Shi ne gubaru sani'in, ƙurar mai azumi. waɗurƙin da kuma ƙura ta hanyoyi wato shi ne siyar zama ga hanya ne wanda mutum ana aiki ne na hanya ko hakan ga duk ƙura tana tashi da komai to sai mutum ya bi wurin ya wuce to don ya shaƙi wannan ƙura ɗin ba komai azumin shi yana nan wasu waki ya bisin haka nan asuwaki wanda yake busasshe shi ma shi ma duk ba komai don mutum ya yi da shi ya don hakan ga mutum ya tabbatar da busasshe ne ya tabbatar da baya da bauri wanda zai rika haɗe miyan baurin ko kuma ɗaci ko wani abu mai kama da haka ɗin kuma kar ya rika haɗe wasu daga cikin itatuwan shi asuwaki din to in dai ba a yi haka nan din ba to shine ka nufin ba komi sannan isbahu janabatin wayo gari da janaba kaza haka nan shi ma duk abun gafarta wani duk an gafarta su din waɗannan gabuwan da ya zano gaba daya don mai azumi yayi su babu komai azumin shi yana nan saboda ka iyaka ga akwai wani abu wanda aka hana kamar irin abin da ya shafi turaren wuta na hayaki turare din da ake na hayaki to shi wannan yana bata azumi shi ma yana daga cikin lissafin waɗancan abubuwan da muka ambata a can farko na cewa abin da ya shiga cikin uwan hanzayen mutum ta hanci kaga ai hayaki ta hanci ne yake shiga kamar irin hayaki din na wato na, turare kenan turare na hayaki to irin su sannan sai mala ya cigaba da cewa wani yatun takfi limata limata tabu'uhu yajib illa in nafahu mani'uhu yace wani yatun niyya daya takfi tana isa limata tabu'uhu yajibu daga azumin da jiran tashi ya waje ba illa in nafahu mani'u sai in wani abu mai hanawa ya hana jiran tashi din ma'ana shine yace niyya daya shine wani yato niyya daya takafi tana isa limata tabuhu yajib ga azumin da jiran tashi ya waje ba wato duk wani azumi wanda a yi shi jili wajibi ne to in kai niyya daya ta isar ba sai kullun kullun ka sake wata sabuwar niyya din ba kamar azumin watan ramadana kenan ko azumi na kafara haka kaga duk azumai ne waɗanda suke wajibi ne a jira su to wannan shine amma ina azumin watan ramadana shi in ranko ne mutum zayayi kamar wanda bai yi bane cikin watan na ramadana ba saboda wani uzuri zai ranka can bayan an kare azumi ne to shi ba a ce dole dole sai ya jira sun ba a in yayi jiya gaje yana tsaya huta ba laifi bane wannan ba komai a sannan sai ce a shine wanda ya tunniya daya ta kafi tana isa limata ta bugu ya jibga abin da jiran tashi ya wajaba illa inna fahu uhu sai in mai hana jiran tashi din ya kore shi wato kamar ya zama mutum yana cikin azumi na ramadanan to sai kuma ko kuma na kafara sai kawai ga rashin lafiya ta zo mai nauyi wanda ba da za a iya yin azumin to wannan babu komai lalura ce amma da ya warke sai ya jona ya ci gaba ko kuma mace tana cikin azumi na ramadana ko na ranko kwatsam ko na kafara kwatsam sai ga haida ta zo mata kaga nan ita ma wani abu mai kore azumin ta zo kenan to ita ma sai ta ajiye amma da ta dauke kuma za ta dora ta ci gaba da wannan azumi din shine illa in nafahu na wani usi in mai hana jiran tashi din shi ya kore shi yace no dai bata ajilul li fitrin rafa'a kazaka ta'khiruhu suhudin tabi'a yace no dai ba an so ta'ajilun gogotawa li fitrin ga buɗe baki rafa'a da yake ɗaukaki azumin kaza ka haka nan ta akhiruhu suhurin jinkiri ne ga sahur tabi'a shi ma yana bi mashi ma'ana shine yana nufin mustahabi ne an so watan in rana ta fadi da rana ta fadi to mutum ya gaggauta bude baki ba son akai kuma shikenan ka ce ai kai sai ka gudu wata jarunta da kai baka budin baki sai an kai isha'i ko sai karfe 10 na dare ko sai kaza a'a da zaran dai rana ta fadi in dai ana da yakin tabbas rana ta fadi to a wannan lokacin ka ga ka bude baki na ci abinci to wannan ana son haka nan sunna ne kwarai da gaske manzo Allah ya kwabitar da haka nan din halla da zaka samu kuma gashi kaga ka ci abinci da wuri kuma kamar yadda aka sani ana son in za a yi wannan bude bakin a mutum yayi da dabino ya fara cin abin dabino kenan ko kuma wani abu na ɗayan itatuwa ko kuma ruwa duk da yau abin da ya samu mutum ya fara da shi ya sannan sai ya ci sauran wani abin da za ya ci din wannan shine a to wannan shine yake magana ga cewa nudiba an suta ajilun gaggwatawa lifidirin ga buɗe baki rafa'a wanda yake ɗaukaki azumin saboda ai kaga da ka buɗe baki ka ci abinci kenan ma'ana ko kaga yanzu ka ɗauke wannan azumin da abisa kanka tunda an kai shi kenan yawa to shine kaza ka haka na yace shi ma an so ta akhiru suhurin jinkirta sahur wato shine tabi'a wato shine kaza ka haka nan ta akhiru suhurin jinkirin sahur tabi'a yana bi mashi ma'ana shi ma in za ka yin sahur to ka bari sai irin karshe karshen dare ba tun farkon dare ba irin karfe goma ko sha ka tashi ka je ka yi sahur ba a ka bari sai irin can karshe karshe ko irin karfe hudu hakan ga wannan tsakanin ko ko kuma irin karfe uku da wani abu wannan lokacin to ka bari sai sannan ka tashi ka yi buɗe ka yi sahur ka ci abinci to shi ma ana son haka nan kuma ka kai kan kaza ka samu sauki na jin yunwa in ka bari sai can karshe din ka yi wannan sahur din amma dai da alfiji ya hito to ba a yin sahur kuma shikenan sannan sai mala ce man afdara man afdara alfarda qadahu wal yazid kafaratan fi ramadan in amit li akadin aw shurbi famin aw lil mani walau bi fikrin aw li rafd mabuni yace man afdara alfarda wanda ya ci abinci ga azumin farilla qadahu ya ranka shi sai ka ce wato man afdara alfarda wanda ya ci abinci ga azumin farilla farilla fi ramadana a cikin watan ramadana qadahu to ya ranka shi azumi ya wuce da kuskure kenan ya ci sannan in in amid in kuma ya gangancin ci ne wal yazid to ya kara kafaratan kafara ma'ana shine man afdala farda wanda ya ci abinci ga azumin farilla fi ramadana a cikin watan ramadana qadahu ya ranka shi ana cikin watan azumi na ramadana sai mutum ya manci ya ci abinci to in ka manci ka ci abinci sai ka tona to daga nan kuma ka bari shi kenan ka kama bakin gashin komai har akai azumi din amma in watan ramadana ya wuce sai ka ranka azumi daya malmakin wannan azumin da ka ci abincin da ba da gangan ba da gare shi sai ce to amma in amid in kuma ya ganganci ne to wal yazid kafara sun ya kara da kafara ma'ana da ranku da kafara kenan zai faɗa mana yadda ake yin kafara nan gaba saboda ka inda gangan ne mutum ya ci abincin to sai yayi kafara sannan kuma ya ranka shi wannan azumi din sai ce idan ya yi ganganci dille akalin ga cin abinci au shurbin koshan abin sha au shurbi famin kosha da baki au lil mani ko kuma watan fitar da mani walau bi fikirin koda da tunanin mace au li rafdi mabuni ko kuma da jefar da da kakkabe abin da anka gina azumin kanshi shine niyya mana shine waɗannan abubuwan da ya zana ya ce na cin abinci din nan niyya watan wanda ya ci abinci a cikin yinin ramadana da rana shine sai ya ce wanda ya yi ganganci le akalin ga cin abinci to sai ya kafara aw shurbin ko kuma shan abin sha aw shurbin famin ko kuma sha da baki mutum ya sha kaga shi ashe da ganganci ne kenan ko awlil mani ko kuma da fitar da mani shine mutum ya tunanin mace har mani ya fita gare shi ko kuma ita matar ce ita kuma ta yi tunanin namiji din sha'awar shi ita ma har mani ya fita gare ta to shine yake nufin awlil mani amma in mazi ne fita ran ko za a yi kawai amma in mani ne fita to har da kafara za a yi yawwa idan mutum ya tunanin mace ko kuma mace ce tunanin namiji in mazi ne kurum ya fita gare shi ko gare ta to azumi ɗaya ne za a rankawa amma in mani ne fita gaba ɗaya shi kuma sai an bayan ranko din sai an yi kafara gaba ɗaya shi ne za a fitar da mani walau da fikina ya ce ko da da tunane ne ko mutum ne ya tunanin mace ko mace ce ta yi tunanin namiji har mani ya fita to sai an yi kafara awali rafdi mabani ko kuma da niyyar da kakkaɓe abin da anka gina azumin mutum yana cikin azumi kawai sai ya jifar da niyya ya ji kai shi dai ya fasa yin azumin na wali azumin lahi to mutum da ya haka nan shi ma to azumin shi ya lalace sannan ya ce bila ta awilin karibin wayu ba lidurri aw safar qasrin aw ay mubah yace kuma sannan mutum yayi waɗanga abubuwan da an ka zana din bila ta'awilin ba tare da wani tawili ba qaribin makusanci wayo ba an halatta cin abinci lidurrin saboda rashin lafiya aw safari kasarin ko kuma tafiya wadda ta isa kasaru ai mubah ai sallah wato ai tafiya wadda take ta halal wato mana shine yake nufin wanda ya ci abinci ko kuma ya ɗaya daga cikin wannan gabuwan da an kazana kamar fitar da mani din koshin abin sha an gane bila ta'awilin ba tare da wani ta'awili ba karibin makusanci kamar yanzu mutumin da yanzu ne ya musulunta ko da musulunta yanzu ya ta dauki azumi kawai shi bai sani ba ya ana azumi mutum yana iya wasa da mace ko kuma wasu wani abu mai kama da haka nan cikin abin da ke bata azumi sai ta aikata amma shi bai sani ba kaga nan yana da ta'awili makusanci kenan saboda me saboda rashin sani don shi farkon musulunci ne shi ya bai san da hakan ba to wannan kaga ta'awili kenan shine bila ta'awilin qaribin ba tare da wani ta'awili makusanci ba to in mutum yayi shi ba tare da ta'awilin makusanci ba to shine yake magana sai ya kafara din amma idan mutum ya zama da ta'awili ne makusanci to ran ko ɗaya ne zai yi ba tare da kafara ba sai ya ce wayo ba an halatta cin abinci ne durdin saboda rashin lafiya da ta samu mutum ya je bai iya daukar azumin to sai ya aje azumi din sai ya ci abinci a wasu safari kasarin ko tafiya ta kasaru wad ma'ana tafiya wadda yake ta kai tsawonta mil 48 kenan shine ta isa yin kasaru to da bakin na abin da ya sama in tafiya ta kai haka nan to nan ne ake aje azumi shi ma sai mutum ya aje ai mubah ai tafiya ta halal wato shine tafiyar da ya halatta a yi wadda ba ta halal ba ta saban Allah ba kenan kare zan mutum da ya fita wurin wurin sata ne ko wurin gudewa ya zai tsirewa ya bar iyayen shi ne da sauran tafiyoyi irin wanda suke na haramun din sannan ya ce wa amduhu fi nabli duna durdin muharramun wa laqad lafil gairi yace wa amduhu ganganci ne a cikin cin abinci fin nafil a cikin azumin nafila duna durrin ba don rashin lafiya ba muharramun abun haramtawa ne sannan wa laqad kuma ya ranka shi lafil gairi banda cikin wani ganganci ma'ana banda inda kuskure ne kenan a wanda yake magana shine wa amduhu fin nafil gangancin cin abincin shi a cikin nafila duna durdin ba don wata rashin lafiya ba muharramun abun haramtawa ne wato mutum yana azumi ne na nafila wanda ba na farilla ba da gangan kawai sai ya kare azumi ya ci abinci ba wata rashin lafiya ba komai kawai ganin dama ta yi ne to haramun ne haka ne kuma wali ya kadi ya ranka azumin nan sai ya ranka shi sai ya ranka wannan azumi din wanda ya kare din duk da yake nafila din amma tun da ya riga ya fara shi ko can aikin nafila in dai mutum ya riga ya fara to dole sai ya ranka shi in ya yanke shi din ko sallah ce ku mutum ya fara ta nafila kawai sai dai ya fasa ta ya fasa to sai dai ya ranka ta din to shi ne sai ce lafiyar gari amma banda cikin wani ganganci ma'ana banda kuskure kine in kamar mutum yana cin abinci ne yana azumi ne na na nafila sai yammanci da yana azumi sai ya ci abinci to wannan kawai ya dore da azumi na yayi shikenan ba sai yaran ka ba yayi sai ya ce wa kaffiran bi sawmi shahrayn bi wa kaffiran bi sawmi shahrayn wila aw itikin mamlukin bil islam hala wa fad wa faddalu it'ama 60 baqir muddan li kulli miskinin min al-aish al-kathir yace wa kaffiran kai kafara wato yanzu zai faɗa mana yadda ake yin ita kafara din da ya ta faɗa mana in in mutun ya ci abinci da gangan ko ya fitar da mani da tunanin mace ko mace ta fitar da mani don tunanin namiji ko shan abin sha to kafara da ci mutun zai yi ga ta nan zai faɗa mana shine yake cewa wa kaffiran kai kafara bi sawmi shahrayn da azumin wata biyu wala jiri au itikin ko dauta mamlukin hala abun mallaka wanda ya daɗi bil islami da musulunci ma'ana shine wa kafiran ka yi kafara bisa wa mai da azumin wata biyu ma'ana shine kafara nan da ake faɗa yanda ake yin ta shine idan mutum ya ci abinci a cikin watan ramadan da gangan ko ya sadu da mace da gangan da shi da ya ci sai sun yi kafara din ko kuma watan ya watan ba ko kuma ya sha wani abin sha da gangan a cikin watan ramadana to shine ya nufin wa kafiran mutum ya yi kafara bisa wa mai shaharaini da azumin wata biyu jiri wela jiri kuma ba hutawa in ya kuskura ko da sauran azumi daya ya ida kammalawa sai kawai ya ce bari sai ya tsaya ya huta to duk azumin da yau gaba daya roshe duka sai ya koma kasa ya sake daukowa shine wa kafiran kai kafara bi sawmi shaharin da azumin wata biyu wela jiri au itikin ko kuma yauta kuyanga wato shine mutum yauta kuyanga kuma wadda an mu'mina sanawar da take lafiyayya ba ta da wani aibi kuma wadda take mai cikakken bauta ba wadda adda rabi baiwa ba rabi kuma ba baiwa ba an gane kamar irin wadda ta zama misali kila mutum ku biyu wadda ita shi wancan ya yauta nashi haƙƙi da a ciki kai naka ɗaya ne take bauta take bauta kan shi to ba ta sai dai wadda adda tsantsan bauta din to shine a wai tikin ko kuma yauti yauta mamlukin wato wani abin mallaka hala wanda ya daɗi bil islami da musulunci ma'ana wai musulma kenan shi yake nufin sai dauci bawa wanda yake musulmi to sannan shi ne wato da shiya kuma wannan kafara da ana cewa watan bisa ga zabi ne an ka ba mutum in kana son duk wanda ka zaba ciki sai kai ba cewa an kai dole dole sai wanga ba a'a duk wanda ka kadama in azumin kaga ka zaba kai na kwanan 60 wato na wata biyu shikenan sai kai in kuma dauta watan shi wuyan din kaga ka dauka kuma sai kai dama guda uku ne ga na uku nan zai faɗa mana yanzu shine sai ce amma su malamai wa faddalu sun fifita it'ama 60 fakir ciyar da fakiri wato mabukacin abincin abincin shekara 60 shine it'ama wa faddalu sun fifita it'ama 60 fakir ciyar da mabukaci abinci ciyar da miski mabukaci mutum 60 muddan a bayar da mudu daya li miskinin ga kowane miskini min al'aish al-kathir daga mafi yawan abincin rayuwar garin wato mana shine a waɗanda abubuwan guda uku da su aka kafara ko dai azumin wata biyu jere da juna ko kuma yawata bawa ko kuma watan ciyar da miskini 60 wanda mun faɗa cewa fakiri shine wanda yake talaka ne wanda amma ya mallaki wani abu sai dai bai isa ta ci ga shekara to shi aka cewa fakiri miskini wanda shi gaba ɗaya ko abincin yini ɗaya bai da shi shi sai in ya ta ya nemo sannan to dukkan su gaba ɗaya kowanne ana bashi wannan kafara din in mutum zai yi to shine da ya ma 60 na fakiri don haka duk wanda mutum ya zaɓa ya yi zaɓi ne an kama mutum amma dai su malamai sun fi son a ciyar da miskini ya fi gara mutum ya ce ɗin bisa da ya waɗancan sauran ɗin saboda kaga su talakawa su ma sun samu wani abu na abinci kenan shine wa faddalu sun fifita idama 60 na fakir ciyar da fakiri 60 muddan a bayar da mudu ɗaya shine mudu watan shine a a mudu an sani ko kamar misali mu muna cewa kwangila misali mu ne ko tunda muna da tiya amma sai an zuba kwangila hudu sai take cika wannan tiya din to mudu ɗaya kenan kama kwangila kenan misali ne na bayar amma yawa to shi din ne to mudu ɗaya ake bayawa da miskinin ga kowane miskini min al-aish al-kathir daga abincin da yake mafi yawa wato wanda yake shine mafi yawa abincin da ake rayuwa da shi ya sai a kalli wannan irin abinci ne wanda ake ci shinkafa ce to sai ka bayar da wannan din ko da menene shine sai a bayar da shi ya to wannan shine wannan babi na azumi wanda shi malam ya kawo mana fatan Allah mana jagora Allah ya karɓa wanda dukkanin ibadun da muke gabatarwa muna roƙon da muka yi daidai Allah ya karɓa muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da alkhairi da sauran dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun mu daban da cikin bukatun su daban-daban alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin